الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك بركة مدى ساكي سادوا أولنا مكرنتا من البركة أولنا رانتا لا رباه wanda sha hudu ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku yau sha hudu ba sha biyar ba a wanda ya yi daidai da wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan tara biladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da za mu ci gaba da karatun littafin taƙaribu daruri min ulumiddini wallafar babban malami a shaikhu al'allamatu abdullahi bin muhammad bin Uthman bin fodwe wanda ya shahara da abdullahi gwandu allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya kai rahama a kabarinsa kuma wannan darasi shi ne darasi na shida a cikin wannan littafi tun daga na ɗaya har zuwa na yau mun tsaya a shafi na shida a ƙarshen fasili da yake magana akan taimama yau za mu tashi sabon fasili wanda yake magana akan abin da ya shafi jini na al'ada wanda wannan matsala ce wadda ta shafe ku ku mata ku kuka fi kowa cancanta a ce kun san hukunce-hukunce waɗanda suke ƙarƙashin wannan babi ko kuma wannan fasili duk da su ma maza yana da kyau su san wani abu ko wasu abubuwa da suka shafi hukunce-hukuncen wannan al'amari ba mata kaɗai ba saboda za mu ji cikin karatu akwai wuraren da jinin kuma ta wani bangare ya shafi su ma mazan ta fuskar hukunce-hukunce musamman namijin da yake aure da mace to akwai buƙatar ya san wani abu na dangane da abin da ya shafi haila saboda rashin sanin to zai bayu ya afka cikin kuskure har yanzu ya samu zunubi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To, amma waɗanda suka fi kowa cancanta, yazzan fardo ainihin a kansu shi ne uwa mata. Daga lokacin da aka ce mace ta balaga, to shi kenan ya zan fardo ainihin gare ta ta san hukunce-hukuncen jinin al'ada. wannan wajibi ne yana cikin abin da Allah zai tambaye ki ranar tashi alkiyama to duk abin da kuma Allah zai tambaye ki ranar tashi alkiyama bai kamata ki yi wasa da shi ba bai kamata ki sakaci wajen fahimtarsa ba bai kamata ki baya-baya wajen karatun wannan al'amari ba kuma abu ne kamar yadda muka sha faɗa za ka ga mafi yawa tun daga su matan har maza ma malamai za ka ga ba su cika ba wannan babi mahimmanci ba kamin ki ji an ce za a yi muhadara ko za a yi wa'azi ko za a yi wani karatu wanda ya shafi jinin al'ada ba wuri maza ba ko amma za ki ga kullum ana yawaita bayani kan abin da ya shafi mi haƙoƙin ma'aurata ko yaushe su maza suna zargin cewa mata ba sa kiyaye haƙoƙin da Allah ya ɗora musu su ma maza mata suna zargin maza kan cewa ba su kiyaye haƙoƙin da Allah ya ɗora musu game da matansu kowa na zargin wani to shi yasa za ki ga malamai na yawan wa'azi kan wannan amma abin da ya shafi jini al'ada sai ka ga ba kasafai kake samun malami ya yi magana kansa ba ko matsala ce mai sarƙaƙiya wadda ke buƙatar a yawaita karatu kanta a yawaita bayanai da sharhi a kanta ta yadda kowace mace za ta zamo ala basiratin game da al'amarin addininta saboda jinin nan na al'ada kamar yadda muka ji Allah ta'ala ya ƙaddara shi ga mata ne kawai maza ba sa al'ada in kiji ana magana al'ada to ana magana ne kan mata so da haka su Allah ya ɗora ma to tunda kuma ku ne Allah ya ɗora ma to ku ne ya fi kowa cancanta a ce kun matsa lamba game da ganin cewa malamai sun sanya darussa da littattafai suna yawan karantar da ku wannan al'amari saboda ranar tashi alkiyama Allah zai tambaye ki akan hukunce hukuncin jinin al'ada to idan an ce alhaidu ko damul haidi a takaice malamai sun yi bayani akan menene jinin al'ada sannan kuma menene sifofinsa sannan menene karkasuwar mata ta wannan ɓangare ibnu hazam wani babban malami ne a zahiri rahimahullahu ta'ala a littafinsa al-muhalla ya yi bayani ya yi bayani kan cewa abin da ake nufi da jinin al'ada shine damun huwa damun aswadu khafirun karihun ra'ihati ta'aluhu sufratu ya ce shi jinin al'ada jini ne yana bayani kan sifofinsa jini ne wanda yake baki amma baki ba irin baki kamar bakin fenti ba a'a baƙi ne wanda ya surka da jajaja an ɗan surka da ɗan jajaja sannan khasirun kuma za ki ganshi yana da kauri wani sare-sare haka ba ruwa ne zalla kamar ruwa ko fitsari da sauransu ba a za ki ganshi yana da kauri sannan karihun ra'ihati kuma yana da wari ƙwarai da gaske to wannan su ne sifofin jinin al'ada duk sanda jini ya zo mace idan ya cika waɗannan sifofi da aka ambata to shi ake kira jini na al'ada shi ake kira jinin haida duk jinin da bai cika su ba to malamai suka ce ba a kira ne jinin al'ada allahumma sai dai in mace ta samu canji na juyawar jinin da ana samun hakanan wasu lokuta jini na iya canzawa ga yadda kalan jinin yake amma saboda canjin yanayi ko abinci ko wani abu wanda ya kama da haka nan kuma sai a samu jinin ya zo da wata siffa a kamar yadda za mu dai bayani nan gaba saboda haka wannan su ne sifofin jini amma malamai wasu suka ce wannan ta fuskar galibi ne galibi abin da aka fi samu shi ne a samu jinin al'ada ya zamo baƙi baƙi wanda ya surka da jajaja sannan kuma ya zamo da kauri ba ruwa ba sannan ya zamo kuma yana da wari yana da wari to amma ita wannan sifa ta ƙarshe na warin dukkanin jini ya yi tarayya da ita inda na al'ada ne sawa'un yana da baki ko bai da baki to daga wannan za mu ga cewa jini istihaza na rashin lafiya ya fita shi za ki gan shi jawur ne ba baki-baki ba sannan za ki gaba ya da kauri shi yasa wajen zubansa zubowa kawai yake yi kamar ana zubo ruwa ko kuma ana fitsari haka yake sannan ba ya da wari da ƙazini irin na jinin al'ada to tun farko abu na farko da ya kamata mace ta tantance kenan saboda haka duk sanda ta ga jini sai ta auna da wa'annan abubuwa da aka ambata wa'annan sifofin da aka ambata shin baƙi ne yana da baƙi sannan yana da kauri sannan kuma yana da wari to ya an samu wannan shikenan shi ake kira jinin al'ada wannan ta fuskar mafi rinjayen lokuta ko kuma mafi yawan mata haka jininsu yake to amma ana samun wasu mata su kuma waɗanda za ki ga jininsu ba baƙi ba ne za ki gan shi jajaja ne ya fi kama da jajaja da kuma ƙasa-ƙasa su haka jininsu ya fara tun lokacin da suka fara al'ada tun sadda jini ya fara zo mata tun tana budurwa haka jinin ya ci gaba da zuwa to shi ne matsayin jinin al'ada gare ta wata kuma jininta za ki gan shi ƙazanta-ƙazanta ba fari ne tas ba amma za ki gan shi yana da datti-datti haka akwai kala-kalan jinin sannan kuma akwai baki ni ba nisan ina karatu ana surutu ku bari in mun hara kowa zai je ina aiki to wata haka jinin nata yake za ki ga ya surka da kamar majina-majina ƙazanta-ƙazanta haka da sauransu tun sadda jinin ya fara zuwa haka jinin yake to wannan ita shine matsayin jinin al'ada a wurinta saboda haka duk sanda ta ga irin wannan jini za ta auna shi a matsayin jini amma wadda lokacin da jini ya fara zo mata baki ya fara zuwa sannan yana da kauri yana da wari ya cika duk sifofin da muka ambata ɗazu to duk sanda jini ya zo in ya saba ma waɗannan sifofin tun da shi ta fara gani to ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ba to yana da kyau a fahimci a waɗannan abubuwa sannan jini yana fara zo mace daga lokacin ta fara balaga ya danganta daga yanayin jiki na mace da sauransu da kuma nau'in cin abincinta da kuma ina take rayuwa za ki ga wata da 'yan ƙananan shekaru eh kila ba ta wuce sha nawa sha hudu zuwa sha biyar za ki ga an fara to ya isa ya isa ba sai kowa ya yi magana ba ba ku bari haka nan ku bari haka nan to daga sha hudu din wata za ki ga har sha biyu wata har sha bakwai akwai wadda ma sai sha takwas sai ta kai shekara sha takwas sannan jinin zai fara zuwa to wannan dai ya danganta daga yanayi na halittar da Allah ya halicce ita mace da shi a to saboda haka duk wasu hukunce-hukunce da Allah ya wajabta ma ɗan adam mukallafi to da zaran wannan jinin ya fara zuwa to shi ya riga ya hau mace dole ne ta yi su abinda ya shafi sallah abinda ya shafi azumi abinda ya shafi saka sutura hijabi ta rufe jikinta in za ta fita duk wasu hukunce-hukunce dai da ake ɗora ma mace misali in ta yi aure to ita ma sun haukanta saboda ta riga ta zamo a cikakkiyar mace ta fuskar balaga ya riga ya fara zo mata to saboda haka a irin wannan lokaci mace tana buƙatar matuƙar kulawa game da wasu abubuwa saboda mataki ne wanda yana da haɗari mafi yawancin 'yan mata daga wannan lokaci suke lalacewa daga wannan shekarun to shi yasa malamai suka ce akwai buƙatar in mace ta kai ga irin waɗannan shekaru a dinga kula da ita a sannan kamar yadda ya tabbata cikin sahihil bukhari hadisin nan aisha take ba da labari lokacin da suka bar makka suka bar madina za su je makka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo wani wuri sai aka ɗan tsaya sai jinin ya zo mata lokacin ba ta da yawan shekaru sai ta kama kuka to ita kukan da take yi ga jinin sai annabi ya tambaye ta halan kin samu jinin al'ada ne ta ce ce to aiki yi hankuri wannan al'amari ne wanda Allah ya kaddara shi ga matan bani adam duk macin da ki gabata jinin al'ada to akwai dalili ko dai rashin lafiya ko kuma tsuha ya zanta riga ta yi shekarun da jinin ya riga ya ɗauke ba zai dawo ba ko kuma ta yi amfani da wani magani jinin ya daina zuwa amma bisa ga al'ada duk wadda ki gani duniya inda ta kai waɗannan shekaru to sai jinin ya zo ya ce mata to ki haƙuri abu ne wanda Allah ya rubuta shi ga matan banu adam kuma shi ya san hikimat da ya saka a ciki duk da malamai na ta maganganu kan menene hikimat da Allah ya sa ya ƙaddari mata da wannan lalura kuma bayan maza to malamai su yi ta maganganu za mu ɗaya bayani nan gaba kaɗan to sannan su yahudawa suna da al'adar duk lokacin da jini ya zo mace tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to duk wata mu'amala ba za su yi da mace ba ba a zama kusa da ita ba a cin abinci tare da ita in ma ta yi abincin kowa baya ci saboda haka da zaran jini ya zo mace sai su sa ta cikin ɗaki a ruhi kowa bai yi kusa da ita sai sanda jinin nan ya ɗauke ta yi wanka shi kenan sai ta dawo ana mu'amala da ita to sai sahabbai da suka ga haka sai suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da yahudawa ke yi daga cikinsu in mace jini ya zo wani hadisi ne na anas yana cikin sahihi muslim in jini ya zo ma mace daga cikinsu ba su cin abinci da ita ba su shan abin sha tare da ita kai ko abu tattaba ba a taɓi ne su haka suke hulɗa da mace to shine sai Allah ya saukar da aya cewa wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa azan fa atazilun nisaa fil mahid Allah ya ce ma annabi sahabbai suna tambaya ka game da jinin al'ada ka ce da shi ka ce da su shi jini ne wanda yake na ƙazanta kul huwa azan kazanta ne saboda haka in ya zo fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisanci saduwa da mata a lokacin da suke cikin jini wannan shi kawai shari'a ta hana ya kamata ku natsu da Allah wannan shi kawai musulunci ya hana in mace na jini tsakaninta da ɗa namiji mijinta to an hana ya sadu da ita to sai annabi ya hadisi ya ce saboda haka ku ci abinci tare da su ku sha abin sha tare da su ku zauna wuri guda tare da su ko da suna cikin jinin kunga sai an samu sassauci saɓanin abin da su yahudawa suke a kai ne to shi a dalilin allah ya saukar da waccan aya Allah ta'ala ya ce ku nisance su kar a kusance su ta fuskar saduwa hatta ya tsahurna har sai sun samu tsalki sai jinin ya ɗauke in jinin ya ɗauke Allah ya ce fa'iza ta tsaharna in suka yi wanka to Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan za ku iya saduwa da su kamar yadda aka umarce ku to wannan a takaice a abin da ya shafi shimfiɗa game da jinin kenan sannan malamai sun ce mata kusan kashi takwas ne ko tara masu jinin al'ada haka an haka kasa su na farko akwai mubtadi'atu al-mubtadi'atu sannan akwai muqimul adati ita ce ta biyu akwai mukhtaliful adati ta uku akwai alhamilu ba'da salasati ashhurin sannan akwai alhamilu ba'da sittati ashhurin sannan akwai mulaffiqatun sannan akwai mumayyizatun sannan akwai gairu mumayyizatin to wannan su ne guda takwas in mun hada da annufasa'u mai jinin biki sun zamo tara kenan sun zamo tara to za mu yi bayanin su a takaice mubtadi'atu al-mubtadi'a ana makaranta al-mubtadi'atu ita ce matar da yanzu jini ya fara zo mata ba ta taɓa ganin jini kamin wannan lokaci ba wannan ita ake kira sabon shiga ita ake kira sabon shiga ita ake kira sabon shiga saboda haka yanzu jini ya fara zo mata ba ta taɓa ganin jini kamin wannan lokaci ba to nata hukunci daban wanda za mu karanta a cikin littafin ita hukuncinta tunda ba ta taba ganin jini ba sai yanzu to shine malamai suka yi saɓani wasu suka ce za ta ci gaba da zama ba ta sallah ba ta ibada injinan na zuwa har sai ta kai kwana goma sha biyar da an kai kwana goma sha biyar in bai ɗauke ba sai ta yi wanka sai ta ci gaba da ibada daga nan duk jinin da ya zo jini ne na rashin lafiya sai ta je ta nemi magani wasu kuma malamai suka ce a'a kamar yadda ya zo cikin littafin askari ita wadda a sabuwar farawa za ta kalli wayanda asa'anninta ta fuskar shekaru kamar ƙawayenta haka sai ta tambaye su wance sadda ki fara ganin jini kwana nawa ya yi wala Allah kila ta ce mata kwana hudu ko biyar sannan ta tambayi wata ita ma ta ji mi za ta faɗa ta samu dai kamar ‘yan mata guda goma haka sai ta tambaye su to goma ɗin da ta tambaye su sai ta kalli mafi yawa idan ta samu bakwai daga cikinsu suka ce mata duk kwana hudu hudu ya yi lokacin da ya fara zuwa ko kwana biyar biyar to shi kenan sai ta riƙe shi a matsayin shi ne al'adarta da an kai kwana biyar wasu malamai suka ce shi kenan sai ta daina sallah a sai ta ci gaba da sallah ma'ana waɗannan kwana biyar su ne ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba wasu haka suka ce daga nan za ta iya wanka ta ci gaba da ibada duk abin da ya biyo bayan wannan kwana biyar ɗin da ta tambayi ƙawayenta to wannan jini ne na rashin lafiya wasu kuma suka ce a'a idan ta tambaye su kwana biyar biyar ɗin bai zo ba a bai yanke ba sai ta wuce ita sai ta wuce kwana biyar ɗin can ta tambaye su mafi yawa sun gaya mata kwana biyar biyar suke ko kwana hudu to ita da kwana hudu ɗin ya zo ko kwana biyar sai jinin bai ɗauke ba to wasu malamai suka ce sai ta ƙara kwana uku sai su zamo takwas kenan wasu kuma suka ce a ba sai ta ƙara ba za ta yi wanka ta ci gaba da ibada to wannan shi a hukuncin wadda a sabon fari amma wancan bayani na farko shi ya fi shahara kan cewa duk wadda a sabuwa to za ta zauna ne in ne jini bai ɗauke ba har kwana goma sha biyar ba ta ibada wannan shi a cikin littattafai tun daga littafin al'akhdari littafin iziya littafin risala da sauransu malam mai askari shi ne kawai ya saba ya kawo wanga bayani da muka yi daga baya mace ta biyu muqimul adati ita kuma wadda adda tsayayyar kwanaki misali ita ta riga ta saba kenan ko kila duk wata ta yi shekaru kila jininta kwana biyar ke yi ko shida ko gwargwadon dai abin da dai ta saba da shi to ita hukuncinta sai ta yi aiki da wannan mi al'adar nata duk wata in jinin ya zo wannan kwanakin ɗaya take jira waɗanda ta saba da su to in ko aka samu rana guda sai jini ya zo ya saba ma al'adarta to shi ma malamai sun yi saɓani wasu suka ce sai ta ƙara kwana uku in dai ƙarin ba zai haura kwana sha biyar ba sai ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku in bai ɗauke ba kawai sai ta yi wanka ya zabo rashin lafiya wasu kuma malamai suka ce a tun da dai tana da tsayayyar al'ada to duk jinin da ya zo ya saba ma wannan al'ada ya zama jinin rashin lafiya kawai wanka za ta yi misali kila ta shekara biyar shekara goma tana kwana biyar biyar sai aka samu wani wata da ya zo sai ya haura kwana biyar ɗin kila ya kai shidda ko bakwai to su a wurinsu wannan ƙarin kwanan gudan da aka samu ko kwana biyu jinin ciwo ne jinin ciwo ne a wurinsu su kuma waɗancan malamai suka ce a'a tun da ya saba ma al'adarta to sai ta ƙara kwana uku in biyar take yi sun zamo takwas in kuma hudu take yi sun zamo bakwai sannan idan shidda take yi sun zamo tara in bakwai take yi sun zamo goma in takwas take yi sun zamo sha ɗaya to haka haka za ta yi ta ƙari haka za ta yi ta ƙari to da ta ƙara waɗannan kwanakin guda uku bai ɗauke ba shi kenan ba za ta ƙara kwana ko guda ba to kuma wannan shi ne ya fi shahara kuma shi ne malam ya kawo cikin littafin da za mu karanta mace ta uku akwai mukhtaliful adati wadda ita kuma al'ada tana sabawa ta saba da kwana kaza amma wasu lokuta kuma sai jinin ya zo ya saba kila ta shekara goma kwana biyar biyar take yi amma cikin goma ɗin sai ta samu shekara guda sai zo yana yin kwana shida ko bakwai kun ga waɗancan sun yawa ko ta samu sama ga haka almuhimmu dai al'adar ya saba sabanin yadda take a da ya dai karu ba ya rage ba wadda ke kwana biyar ya zo an karu kwana biyu ai ya karu to ita ita ma wasu malamai suka ce ita ma za ta yi ƙari ne na kwana uku akan abin da ta saba da shi duk sanda al'adan ya saba za ta ƙara kwana uku in kuma ragowa ya yi misali kwana biyar take sai zo ya kwana biyu ko kwana uku sai ya ɗauke da ya ɗauke bai sake dawowa ba shi kenan sai ta yi wankanta ta ci gaba da sallah in ya sake dawowa sai ta daina sallah sai ta cika wannan al'adan na kwana biyar da ta saba in an kai kwana biyar ɗin bai ɗauke ba hawaye sai ta sake ƙara wasu kwanaki guda uku in ya ragu kenan in kuma ƙari ya yi to kwana uku kawai za ta ƙara wannan ita ake kira da mukhtaliful adati sannan akwai alhamilu mace mai ciki to ita malamai sun kasa ta gida biyu duk da akwai saɓani mace mai ciki tana jinin al'ada ko ba ta yi wasu malamai sun ce ba ta yi kama al'imamu abu hanifa al'imamu ahmad bin hanbal su sun tafi kan cewa a'a mace mai ciki ba ta jinin al'ada ko da ta ga jini tana da ciki to su a wurinsu jinin rashin lafiya ne ba jinin al'ada ba ne saboda haka bai hana sallah bai hana komai kawai za ta neta neman magani in kuma dab da haihuwa ne sun ka ce jinin haihuwa ne to amma mu a tamu mazahaba ta malikiya cikin abin da muke karantawa al'imamu malik ya ce mace ko tana da ciki tana al'ada saboda an ga mata da dama ga su da ciki kuma sun yi jinin al'ada to an kasa ta gida biyu ita mai ciki in cikin nan ya kai wata uku to ƙarshen kwanakin al'adanta kwana goma sha biyar idan ciki ya kai wata uku sai jini ya zo bayan wata uku ɗin kuma bai yanke ba to za ta zauna har tsawon kwana goma sha biyar ba ta ibada to haka hukuncin yake kuma ciki wata ɗaya shi ma kwana sha biyar ne wata biyu shi ma kwana sha biyar ne sannan in ciki ya kai wata shida eh, ko makamancin kwana sha biyar kwana ashirin kwana ashirin mana in ya kai sha biyar to za ta ƙara kwana biyar sai su zamo ashirin kenan ita mai ciki wata uku ko wata ɗaya ko wata biyu in jini ya zo mata bai ɗauke ba to za ta ci gaba da jiran ɗaukewa jinin har har har sai an kai kwana ashirin ita kuma wadda cikinta ya kai wata shida ciki ya kai wata shida ya fara girma kenan ko ya girma za a ci to ita al'adanta shine malamai suka ce kwana ashirin ne zuwa kwana eh, ashirin da biyar wasu sun ce ma har talatin kenan in wata ya kai wata in ciki ya kai wata shida jini ya zo to mace za ta ci gaba da zaman jira har sai jinin ya ɗauke har zuwa kwana ashirin zuwa ashirin da biyar hamsata ashara yawman kenan eh hamsin wa ishiru na yawman kwana ashirin da biyar haka wasu malamai suka ce akwai waɗanda suka ce kwana talatin wata ɗaya to haka da wadda cikinta ya kai wata biyar ko hudu su ne ba mu ambata ba ɗazu to da mai ciki wata hudu da mai ciki wata biyar da mai ciki wata shida duka al'adansu kwana ashirin da biyar ne in hajjinin bai ɗauke ba to amma daga wata shida wata bakwai takwas ko tara to wasu malamai sun ce wannan jinin haihuwa ne saboda ana haihuwa ciki da wata shida a shari'a wannan yana yiwa to idan ciki ya wuce wata shida ya kai bakwai ya kai takwas ya kai tara duk jinin da mace ta gani wannan jinin haihuwa ne ba jinin al'ada ba ne saboda wannan lokaci an kai zamanin da yana yiwa a haihu amma ƙasa ga wata shida ba a haihuwa duk wadda ta yi aure ta haihu ƙasa ga wata shida to wannan ango ba ɗane ba ne da abinta ta zo amma in mutum ya auri mace daga lokacin da ta tare gida ne an ka samu wata shida ta haihu to ɗana shi ne shi yadda abi ne to Allah ya sawaka eh a shari'a ɗana shi ne amma an sa wasu ma malamai na malikiya ma sun ce ko da wata biyar an ka samu da kwana ashirin da bakwai haka ko da shida duk ɗana shi har zuwa dai wata shida amma an samu ƙasa ga haka saurara habaru Allah in an samu ƙasa ga haka ɗaba na shi ba ne to wannan shi ne to sai malamai suka ce akwai mulafiqatun mulafiqa ita ce wadda ta ga jini ya gobe ya dauki jibe ya sake dawowa gata ya sake daukewa ko ta ga jini yau sai bayan kwana biyu ya sake jini ne mata wasa kenan to ita abinda a hukuncinta duk sanda jinin ya zo za ta daina sallah in ya dawo za ta yi wanka haka za ta ci gaba da yi sai ta tattara kwanakin jinin sai ya cika adadin al'adata da ta saba kamin ya kama mata wasa to da an kai wannan kwanakin kila kwana shidda take yi ko biyar ko eh to da an kai kwana biyar shikenan sai ta yi wanka in ta yi wanka sai ta ci gaba da ibada kenan duk jinin da zai zo daga baya jini ne na rashin lafiya amma har sanda ya ɗauke za ta yi mi za ta yi wanka za ta yi ibada misali jini ya zo mata yau to tun da ya zo yau yau ba za ta yi sallah ba an fahimta a yi waje Allah ba za ta yi sallah ba idan ya ɗauke gobe za ta yi wanka idan ya ɗauke gobe za ta yi wanka za ta ci gaba da sallah to wannan ita ake kira wadda jini ke wa wasa to sannan akwai kuma wadda an mai jinin ciwo ita kuma malamai sun kasa ta kashi biyu ita ake kira mumayyiza ita ce wadda jini ke ta zuba bai daukewa kila ta yi wata ɗaya wata biyu to akwai wadda tana iya rarrabewa tsakanin jinin al'ada da jinin da ba na al'ada ba to in tana da wannan fiƙihun tana da wannan fahimtat to duk sanda ta ga jinin ya zo kuma ya yi daidai da irin jinin da ya saba zo mata na al'ada to sai ta daina sallah har tsawon al'adarta in an kai ga al'adar sai ta ƙara kwana uku ƙari akan abin da ta saba da shi duk sanda jinin da kuma ba na al'ada ba ya zo to wannan ba zai hana mata sallah ba da sauran ibadunta wadda kuma ba ta iya rarrabewa ba za ta iya bambancewa tsakanin jinin al'ada da jinin ciwo ba to ita za a ɗauka cewa kullum cikin tsalki take shi ake kira damul istihaba jinin rashin lafiya wannan za ta je ta nemi magani ne yana yiwa ciwo ne yana yiwa sihiri aka yi mata duk ana iya samun wannan sai jini ya ci gaba da zuba yana yiwa kuma a ciwo ne a gare ta akwai bukatar ta je ta nemi magani ya zan ta samu lafiya to wannan su ne mata waɗanda suka shafi a jinin al'ada da kuma karkasuwarsu domin za mu shiga littafi sai mu ji abin da malam zai faɗa na ɗaya muku wannan bayani ne saboda in mun shiga cikin littafin to za mu ƙara fahimtar abin da malam zai gaya mana malam ya ce fasulun filhaidi wannan sabon fasali ne cikin jinin al'ada mubtada'atun mubtada'atul haidi akwai wadda a farkon fara jini mu yi bayani akan hukuncinta ko muka ce akwai magana biyu amma magana ɗaya ta fi ƙarfi shine in jini bai ɗauke ba za ta zauna har tsawon kwana sha biyar wannan magana ta fi ƙarfi to shine ma ya kawo nan tantazirun ƙeta addami ita wadda a farkon farawa za ta yi sauraren yankewar jini in lam tujawiz nisfa shaharin in ba ta ƙetare rabin wata ba kwana sha biyar kenan za ta ci gaba da zama tana sauraren jinin ya yanke har zuwa kwana goma sha biyar wannan shi a hukuncin wadda a sabon shiga ta farko kenan sannan mala ya ce wa ma'utadatin akwai kuma wadda ta al'adantu da wasu kwanaki da ta saba da su ita ma mun yi magana a kanta to sai malam ya ce ita wagga da ta saba wa ma'utadatin wadda ta saba da wasu kwanaki ta al'adantu da wasu kwanaki da ta saba da su ko kwana hudu ko biyar ko shidda ko bakwai to ita za ta yi amfani da al'adarta za ta yi amfani da al'adarta amma in al'adar ta saba to ya za ta yi shi ne mala ya ce ta zidu salasata ayyamin sai ta ƙara kwana uku ala adatiha a kan abin da ta al'adantu da shi na kwanakin da ta saba da shi bi ma'ana in kwana uku take yi sai ta ƙara kwana nawa uku sun zamo nawa shida in hudu take yi sai ta ƙara uku sun zamo nawa bakwai in biyar take yi sai ta ƙara kwana uku sun zamo nawa in shidda take ta ƙara uku sun zamo nawa in bakwai take yi ta ƙara uku sun zamo nawa in kuma takwas take yi ta ƙara uku sun zamo nawa sha ɗaya in tara take ta ƙara kwana uku sun zamo nawa in goma take sai ta ƙara kwana uku sun zamo nawa sha uku in sha ɗaya take ta ƙara kwana uku sun zamo nawa sha hudu to kun ga daga sha hudu ba za a samu kwana uku ba su cika sha biyar sai dai kwana guda to kwana guda ɗaya za ta ƙara sai su zama nawa sha biyar don ba a san a wuce sha biyar duk ƙarin da za ta yi ta tabbatar da cewa ba a haura sha biyar ba shi ne abin da malam ke magana to wannan shi a hukuncin al-mu'tada wadda ta saba da al'adar kwanaki duk sanda an ka saba ma wannan al'adat to sai ta ƙara kwana uku daga wannan kwana uku kuma in bai ɗauke ba sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada to sai mala ya ce illam takhtalif ala aksariha akwai kuskure na masu buga littafi wannan wurin illam takhtalif ala aksariha saboda haka wannan wawun ta wa'ala akasari wawun din nan babu ta sannan adatu din nan shi ma babu shi yadda jimlar take in lam takhtalif ala akasariha in lam takhtalif ala akasariha haka yake rubuci eh kuskure an ka samu ku bari an ƙara karatu daga baya sai ku gyara to shine malam yace idan ba ta saba ma mafi yawan kwanakin al'ada ba nawa ne mafi yawan kwanakin al'ada kwana sha biyar to sannan za ta yin wannan ƙari kenan wadda adda kwana goma sha biyar shi al'adarta tana da ƙari ba ta da ƙari mai kwana goma sha hudu kwana nawa za ta ƙara kwana ɗaya mai kwana sha uku kwana biyu mai kwana sha biyu kwana mai kwana sha ɗaya kwana hudu mai kwana goma kwana biyar eh, kwana uku kwana uku sun to haka ne mai kwana goma kwana uku za ta ƙara almuhim ba a son a wuce mafi yawan kwanakin al'ada domin malamai sun ce mafi yawan kwanakin al'ada kwana sha biyar ne duk macin da kiga ta wuce kwana goma sha biyar to ba ta da lafiya ko akwai wani dalili da ana wa mace sihiri ya zan jini ya ci gaba da zo mata ba bisa ƙa'ida ba sannan akwai rashin lafiya shaidan aljani zai shiga cikin jiki sai ya bugi wata jijiya kamar yadda ya zo a hadisi sai ta dinga sake jini shi ma ba bisa ƙa'ida ba don ana samu to ina za ta yi wannan ƙari mala ya ce inikhtalafat in ta saba ma al'adarta kenan injinin bai saba ma al'ada ba yana daukewa ka al'ada ta shikenan sai ta yi wankanta malam tujawiz muddin bata ƙetare nisfa shaharin rabin wata ba shine kwana sha biyar to sai ta uku ita ce mulaffiqa wadda mun ka faɗa ɗazu wa man tahidu yawman wa tatahharu yawman to wadda kuma yau ta ga jini gobe ta ga tsalki ko mimin ka faɗa da zuwa kanta cewa duk sanda jini ya zo za ta daina sallah sanda jini ya ɗauke za ta ci gaba da yin haka har sai ta kai kwanakin da ta saba da su misali kwana biyar ta saba da su to da jini ya zo sai ya dinga wasa ya zo yau gobe ya ɗauke ya zo yau gobe ya ɗauke to duk sanda ya zo sai ta yi wanka duk sanda ya zo sai ta daina sallah duk sanda ya ɗauke sai ta yi wanka to haka za ta ci gaba da yi sai an kai kwana biyar ɗin na ta saba da su sai an kai kwana biyar in an kai kwana biyar kuma yana nan yana haka sai ta ƙara kwana uku to wannan wadda jini ke wa wasa kenan in kuma dama ba ta da al'ada sabuwa ta to ta ci gaba da yin sallah sanda ya ɗauke ta daina yin sallah sanda ya zo har sai ta kai kwana goma sha biyar amma kwanakin jini ɗaya za ta dinga lisahi banda kwanakin da jini bai zo ba misali jini ya zo yau sai ya ɗauke gobe to yau ba za ta yi sallah ba amma gobe za ta yi sallah to tana da kwana ɗaya jibi banda gobe kenan sai jini ya sake zuwa gata kuma sai ya ɗauki kun ga ta yi kwana hudu kwana biyu na jini kwana biyu na tsarki to yanzu kwana biyu gare ta haka za ta ci gaba da lisafi kwana biyu gare ta kwanakin jini kawai za ta yi lisafi banda kwanakin da jinin ya ɗauke shi ne mala ya ce tulafiƙo ayyamal haidi za ta tara za ta har haɗa kwanakin jinin wata hasabuha sai ta lisafa su akan mi akan al'adata da ta saba da shi wata salli da ta kai al'adata sai ta yi sallah gina akwai ƙaulin da ke cewa har da ƙarin ma ba za ta yi ba ita wadda jini ke wa wasa eh in ta lissafa kwanakin jini suka kai adadin al'adata to daga nan sai ta yi wanka daga nan sai ta yi wanka shi ne malam ya kawo nan amma akwai masu cewa ita ma za ta ƙara kwana uku amma akwai masu cewa ba za ta ƙara kwana ko guda ba ita mai ganin jini ya gobe tsalki jibi ya sake dawowa to sai ta lissafa kwanakin jini in sun kai adadin al'ada ta sai ta yi wanka ta yi sallah wata sumu ta yi azumi ayyama tsohuri to za ta yi sallah wa tusalli wata sumu ayyama tsohuri mala ya ce za ta yi sallah kuma za ta yi azumi kwanakin tsalki shine wanda mun ka faɗa sanda jini ya ɗauke za ta yi wanka ta yi sallah sanda ya dawo babu sallah sannan in ta tashi lisafi kwanakin da ba ta yi sallah ba shi za ta lisafa har su kai al'adarta in suka kai bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana uku kamar yadda muka yi bayani eh don hukunci guda na da azumi da sallah duk sanda jinin ya zo babu azumi in ya ɗauke to sai ta yi azumi in ya sake dawowa ta aji haka za ta yi ta ta yi sai sai ta tara kwanakin jinin in ya kai al'adarta bai ɗauke ba to sai ta ƙara kwana uku da an kai kwana uku bai ɗauke ba shi kenan sai ta yi wankanta ko da yana zuwa ta ɗauka ba ta da lafiya sai ta yi ta ibada ta ta yi ta azumi walaisa alaiha nazuru tuhuriha to bai zan wajibi ga mace cewa wai ta dinga sauraren eh ta dinga bincike ta dinga bincike da sauraren ɗaukewa jininta ba illa inda naumi sai dai lokacin da za ta yi bacci idan jini ya zo ma mace in jini ya zo ma mace to lokacin da za ta yi bacci da daddare kenan to malamai suka ce akwai buƙatar ta yi sauraren jinin shi ne malamai suka ce ta samu ko kaɗa ta sa ga al'aurarta ta ɗan ba da minti ko goma haka ko ashirin ko awa guda ko rabin awa to in ta fidda kaɗan nan ta ga babu jini to wannan alama ce cewa jinin ya ɗauki to amma in ba lokacin da za ta yi bacci ba ba dole ta yi haka ba wa inda salatis subuhi haka lokacin sallah asuba in mace za ta yi sallah asuba shi ma za ta bincika ta gani shin jini ya ɗauke ko yana nan sai ta yi abin da munka ambata in jinin ya ɗauke sai ta yi wankanta in kuma ta ga alama akwai jinin to sai ta dakatar da sallah misali jini ya zo kamar yanzu kila zuwa a zahar ya ɗauke ko to za ta ci gaba da zama sai dare ya yi in dare sai ta yi amfani da wannan kaɗat lokacin da za ta yi bacci idan kaɗat ta samu minti talatin ko awa ta fidda ita ta ga lafiya lauyi da tassata to sai ta yi wanka kamin ta kwanta ke ga dare na yi in asuba ta yi kawai za ta tashi ta yi sallah asuba amma in ta ga ta fito da jini to ba za ta yi wanka ba akwai alamun jinin bai ɗauke ba zai sake dawowa ko da cikin dare ne to haka ma lokacin lokacin da ta tashi lokacin sallah asuba shi ma ba zuwa ɗaya za ta yi don ba ta ga jini ba ɗaya ta je ta yi wanka ta yi sallah a'a sai ta nemi wannan kaɗan shi ma ta yi amfani da ita haka nan in ta ga jinin bai zo ba kaɗan ba ta fito da jini ba to shi kenan sai ta yi wanka sai ta yi sallah asuba a waɗanga salloli su ɗi an ka ambata banda su babu wani tamayya za a yi wannan magana ai gaugawa na ki na ce za a yi wannan bayani gaugawa ɗaya na ki to waɗanga lokuta guda biyu su an ka wajabta mace ta yi sauraren tsalki lokacin bacci da kuma lokacin sallah asubahin su malamai sun ce ya zama wajibi amma sallah azhar sallar la'asar sallar isha'i ba a wajabta mata ta yi haka ba an fahimta amma sallar asuba da lokacin da za ta yi bacci saboda al'adar jini al'adar jini so tari ya fi zuwa cikin dare musamman lokacin da ke bacci ki tashi haka lokacin da ki zo kwanciya lokacin da ki zo za ki kwanci za ki kwanta ki bacci shi ma jinin bisa ga al'ada yakan zo waɗannan lokuta to wannan shine bayanin da malaye a takaice game da jinin al'ada to game da abin da ke tambaya wanda ke gaggawa dama za mu zo kansa idan mace jini ya zo mata kamar irin yanzu misali sai can zuwa dab da magariba sai jini ya ɗauki kusa ana samun haka nan to kuma ya zan ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba kuma ga gashi magariba na batun yawwa to sai ta duba lokacin da ya rage rana ta faɗi in ya zan ana samun raka'a kamar biyar minti nawa ke ba mu misali a ce an yi raka'a biyar lafiya lo ba a tsawaita ba kuma ba a takaita ba minti nawa eh to ya isa ya isa ya isa shi yasa ba na son tambayo a to mu kaddara dai ko minti nawa mun ka kaddara in ma baki ya kaddara yanzu in ki koma gida sai ki samu agogo sai ki raka abe sai ki ga minti nawa daga farawa ki zuwa sallamewa ki to in yazzan akwai sauran wa'annan mintuna da ke ba mu damar mu yi raka a biyar ko sama ga biyar shidda bakwai takwas tara har zuwa ƙarshe an fahimta sai jinin ya yi mi ya ɗauke to za ki rama a zahar ɗin wannan yini in ba ki yi ta ba sannan eh, tun da dama ba ki yi ta ba sannan za ki rama la'asar ɗin wannan yini amma asuba ita ta riga ta wuce me yasa saboda jinin ya ɗauke cikin lokacin a zahar da la'asar to duk sanda jini ya ɗauke daidai lokacin sallah kuma bai fita ba da lokacinta na muktari da na daruri eh to wannan sallah za a rama ta in kuma ya zan abin da ya rage bai kai a yi raka'a biyar ba kila raka'a hudu ko raka'a ɗaya ko biyu ko uku shi ya rage rana ta faɗi to za ki yi la'asar kawai banda banda azhar yanzu la'asar ɗaya zaki kun gane hukuncin daga raka a hudu zuwa ƙasa nan zaki yi la'asar kawai daga raka a biyar zuwa sama zaki rama azahar da da la'asar to haka magariba da isha'i shi ma jinin ya zo miki da daddare sai ya ɗauke da daddare dab da ɓullowa alfijir to sai ki duba ki ga abin da ya rage alfijirin nan ya bullo ana samun gwargwadon raka'a nawa in ana samun gwargwadon raka'a hudu to za ki rama magariba ta wannan daren da kuma isha'i na wannan daren ke ji tambayi za ki rama su in kuma ya zambe kai raka'a hudu ba kila uku ne ko biyu ko ɗaya to za ki rama isha'i kawai banda bagariba misali kesa wannan kaɗa kamar yadda muka ba da misali ki duba ki ga cewa lalle ta fito lafiya lau to daga wannan lokaci za ki ƙaddara ma kanki jini ya ɗauki daga wannan lokacin da ki tabbatar da cewa kaɗan nan bata fito da wani abu ba to daga lokacin za ki ƙaddara ma kanki jini ya ɗauki to daga wannan lokaci sai ki auna ki ga miyar rage alfijiri ya fito ana samun gwargwadon raka'a hudu to za ki rama eh za ki yi kai za ki yi magariba da isha'i in kuma bai kai raka'a hudu ba uku ne ko biyu ko ɗaya to za ki yi isha'i kawai me yasa saboda jinin ya ɗauke lokacin sallolin bai fita ba don da la'asar da azahar lokacinsu bai fita sai rana ta faɗi da magariba da isha'i lokacinsu bai fita sai alfijiri ya bullo to haka kuma hukuncin yake game da tahowar jini shi ma misali baki azahar ba baki la'asar ba sai jini ya zo miki dab da rana ta faɗi to shi ma sai ki duba ki gani abin da ya rage ranar nan ta faɗi ana samun raka'a nawa raka'a nawa ake samu sai ki auna ki gani idan ya zan za a samu raka'a biyar ana samun raka'a nawa raka'a biyar jini ya zo miki kuma baki azahar ba kuma baki la'asar ba kun san ana samun haka nan ko sai jini ya zo to da azahar da la'asar ba wadda za ki rama saboda jini ya zo lokacin sallah bai fita ba azahar ba ta hita ba la'asar ba ta hita ba daga raka'a biyar zuwa sama in kuma ya zanko da jinin ya zo abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce raka'a hudu ko uku ko biyu ko ɗaya ba sai jini ya zo to an bi ki bashin azahar amma babu la'asar saboda ko da jini ya zo azahar ta wuce kuma ba ki yi ta ba saboda haka ta zama ranko yau duk sanda ki samu jini sai ki lisa ba ana bin kimi azahar amma wagga la'asar babu ta to haka shi ma isha'i magariba da isha'i ko ke kwanta lahiya lau da tsalkinki can cikin dare dab da fitowa alfijiri sai ga jini sai ki tuna kuma ashe ko da ki kwanta baki magarawa baki isha'i ba bisa kaddarawa to sai ki auna idan ana samun raka'a biyar kamin alfijirin ya bullo hmm? yawwa ana samun raka'a biyar kamin alfijiri ya bullo to wayannan sallolin ba za ki rama ko gura ba ba ki rama magaraba ba ki rama isha'i saboda jini ya zo cikin lokacinsu in kuma ko da jinin ya zo abin da rage bai wuce a samu raka'a uku ko biyu ko ɗaya ba to an bi ki magariba babu isha'i ke ku a eh saboda ita lokacin ta ya hita magariba lokacin ta ya fita amma isha'iha tana nan tana nan Allah ya sa kuna gano wanga bayani to wannan wan eh wannan yana da amfani kwarai da gaske to kice mi in sai da rana ta faɗi jinin ya zo azumi ne na lahiya lau in kuma haba bar rigima bar rigima in kuma jinin ya zo ko da ya zan rana ba ta faɗi ba ko da da sakan ɗaya ne to babu azumi in kuma jinin sai da rana ta faɗi lafiya lau sai jini ya zo shi ma ko da sakan ɗaya ne to azumi yana nan yi kenan to yanzu dai ta ji bayani ba shi kenan ba eh eh ai ai al'adar jini da yake ban sanan ma yanayin mata ba abinda malamai suka ce bai yiwa jini ya zo mace bata sani ba wannan bai yiwa duk sanda jini in dai na al'ada ne shi ya zo to mace tana sani sai dai in bacci ta kai to wadda ka bacci kuma ba ta da lahiya ba ta da rai kai ko ko ba haka ba amma bai yiwa a ce jini ya zo kuma wai mace bata sani ba hmm? to wannan shi an ka sani to yana yawa ma ba jinan na ba galibi shi eh galibi shi irin wannan hmm? na'am kuma a ce mace bata sani ba eh mm. to bari ki jiya abin da ya kamata ki gane duk abin da ya zo in dai ba jinin na ba ba jini ba ne ya kamata ki san da wannan mm ke ce kuma ba jini ba alamu ai ala ku saurara alama abu ai ba abin ba ce ko ba haka ba idan ya zan kila injinin zai zo akwai alamomi da ke nuna mata zai zo sai alamomin sun ka bayyana amma shi jinin bai zo ba to yanzu hukuncin ta hukuncin mai tsalki ba za ta zama mara tsalki ba sai sanda jini ya zo duk sanda babu jini babu hukuncin jini duk sanda jini ya zo hukuncin jini ya tabbata amma abinda malamai sun ka ambata bayyuwa jini ya zo bayyuwa jini ya zo mace tana cikin hankalin kanta ba bacci take yi ba kuma bata sani ba yana da wahala hmm? hmm. hmm. amma su alamomi ana iya samun su ga wata to don keji alama kawai baki cewa ɗaya shikenan jini ya zo a'a saboda haka yanzu rana ke ne ta faɗi ke ne da azumi ko? to ya danganta duk sanda ki ga jini sai ki duba daga tahowarsa rana tana nan ko ba ta nan hmm? ba ta nan shi kenan amma shi wanga jini na ciwo hatta shi shi wanga na rashin lafiya jinin istihada hadda shi bai zuwa mace bata sani ba don shi galibi ma kubce mace kai sai dai ya zubo ɗaya mace ba tare da ta riga ta shirya ba to sai wace tambaya kame a shiga jinin haihuwa hmm? na sani ai ba ku bani amsa na'am eh eh eh eh eh eh a inda irin wancan na to duk gurana jinin al'ada ne eh shi na eh a yana magana wanka wancan wankan da ta yi aibe ba bai yi ba bari ki ji ai shi za mu yi bayani yanzu in mace na jini sai jinin ya ɗauke to ko kwana goma an ka samu kai ko sha hudu an ka samu sai jini ya sake dawowa to da wanga da ya dawo da wancan duk guda ne ke fahimta amma in ya zan tsakanin na farko da na biyu akwai sha biyar ko sama ga sha biyar to na farko daban wanga na biyu daban amma don haila ne kenan yanzu ta samu wata haila sabuwa ke fahimce ni ai ban gama ba to idan kuma jinin ya zo bayan ya zo sai jinin ya ɗauke kamar yanzu misali ya zo da safe ya ɗauke ta tabbatar da ya ɗauke ta yi wanka kuma ya sake dawowa to adi shi ne duk al'ada ce saboda haka yanzu hukun ku bari in gama saboda haka wanga da ya dawo na biyun ke fahimce ni dama cikin wancan ne wani dalili ne yasa ya ɗanyi jinkiri ke fahimce ni? da haka ta koma jinin al'ada kenan kuma sai ta sake hankuri sai jinin ya yi mi ya sake ɗaukewa amma can da ya ɗauke ta tabbatar da ya ɗauke ta yi wanka wannan hukunci ne daban yanzu da ya sake dawowa to duk kwanakin haɗa su za ta yi da na farko da na biyu duk al'ada guda ce ke fahimce ni wankan da ta yi in ta yi ibada wannan shi kenan amma dai duk al'ada guda ce Mm, shi a karatun da muka yi ɗazu ai wadda jini kawa wasa muka ce in ya ɗauke ta yi mi na'am a yana maganar wanka an ce al'ada ta dawo eh yawan jira za ta yi ba maganar wanka ake yi ba yanzu jira za ta yi sai sanda ya ɗauke in ta tabbatar da ya ɗauke kamar da ta tabbatar da na farko ya ɗauke to sannan za ta yin wanka a yanzu mai al'ada ce shi ku kiyaye duk sanda jinin al'ada ya zo to hukunci ne ya tabbata duk sanda ya zo hukunci ne ya tabbata duk wa'ancan abubuwa da an ka hana miki sun sake dawowa in ya ɗauke kuma hukunci ne ya ɗauke da ke rike wannan ƙa'ida ke huta an fahimci wannan? aha ai kamar ki arwalla ne ke kabbarta za ki yi sallah sai arwallar ta walwale to yanzu tambaya za ki sai ke sake arwalla ko arwallar na nan yawwa to kamar haka nan ne to yanzu wanga wanka da ki jinin ga da ya dawo ya walwale miki wancan wanka ai kamar guda ne eh kuna karatun biki ko kamar malaman da ke karantar da ku kamar su ahadari da iziya to to Allah ya kyauta to sai wace tambaya sai wace tambaya mu isuwa wa alaikum salam eh eh eh eh na'am azuhur ko asuba mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Eh, wanka wanka biyu wanka biyu an ka bi shi ba niyya biyu ba wanka biyu an ka bi shi da wankan janaba da wankan al'ada Nehe. yanzu an bi shi bashin janaba shi ta tahiya da ita injini ya yanke sai shi wankan janaba ya dawo shi na haila ko ne wajibi ne to wajibi na tun kuɗi wajibi dama da da musahabbi da wajibi su ne in sun ka haɗu to sai musahabbi ya yi mi sai ya narke cikin wajibi amma wajibi bai tun kuɗi wajibi ɗan uwa ne kun gane ko wani yana nan matsayin kai ne eh a na magana niyya biyu wanka biyu zaki da na al'ada da na janaba wannan ita an magana ta to sai a gyara eh eh sai a gyara daga yau eh eh a kowace sai an yi bismillah eh kowace eh tunda kowace sura ce mai cin gashin kanta to ƙurhuwa sai ke mata bismillah falaki haka nasu haka Mm, amma shi ta'awizi da ke yi shi farko shi kenan eh na'am kice ke fara tambaya cani oh to to damin nifasi bari mu karasa da a gurguje jinan haihuwa mahaman kada a duk sanda ya yanke walau fi yawmil wilada ko ranar da anka haihu ne ta ga tasilu za ta yi wanka wata salli ta yi sallah wata sumu ta yi azumi watu ɗau ko mijin tana iya saduwa da ita fa'in dama in kuma jinin haihuwar ya ci gaba da dogewa da zubowa to baki ya shaharai ne za ta zauna wata biyu in ya kai wata biyu bai yanke ba sai ta yi wanka ya zama jinin ciwo shi ko amma ko ranar da aka haihu in dai ya ɗauke to shi kenan za a yi wanka a ci gaba da abubuwa in kuma bai ɗauke ba to za a yi ta tahiya haka na har sai an kai kwana 60 wannan jinin haihuwa kenan shi bai da doguwar matsala sosai to eh eh da ya yi ta farko ta isa ba sai ya yi kowace daga baya ba waccan ta farko ta isa inda zai maimaita bismillah sai in ya zan zai karanta wata sura ta ta alkur'ani amma in dai addu'a ce to ba sai ya maimaita ba a ya yi kuskure kwarai ku ya yi kuskure don bai cikin wuraren da aka ce a yi bismillah bai ciki bai ciki sai dai a gyara nan gaba amma duk sanda mutum ya yi abu bisa kuskure ko kila ya samu wata fatawa ta wani malami ya hau sai zan ba fatawar mai inganci ta ba to shi malamin shi adda zunubi ba kai kai da kai yi aiki da abin da ya gaya ma ba saboda haka duk sanda ka ji gyara kai daga nan za ka fara gyara ba a cewa can baya kuma sai ka sai ka ko ba ka gyara shi malamin da ya baka fatawa da abin da bai tabbata ba to laihinka ya koma wuri ne shi yasa kamin ka wa mutum bayani ka tsaya ka tabbatar da abin da ya tabbata ya inganta sai ka gaya mishi to sai ku kiyaye da wani saboda haka dole ta ji wani abu bisa kuskure to daga baya ko ta ji wani malami ya faɗi wani abu na gyara ba ce za a yi sai an koma baya ba a'a daga sanda ki jiya to doka ta haukanki eh kamar mai e madadin ku yi ta tambaya kan kan jina haihu abin da jina haila to bismillah eh na'am eh Na'am. Duk waɗanga ba sai ya bismillah ba, ba sai ya bismillah ba, da ya yi shi shi kenan. Ƙwarai kuwa, shi ta zuba abi ne kawai, eh, ba sai ya maimaita bismillah ba. Waccan da ya ta wadatar, wa alaikumus salam. eh tasbihi eh eh to shi ma hukuncin da an ka ambata ga na haida shi ya haushi sanda ya ɗauke a yi wanka an fahimta ko sanda ya dawo sai a daina wanka sai a daina wanka a daina sallah da sauransu sai sanda ya sake daukewa don mafi yawan kwanaki ne kwana 60 shi kuma na al'ada mafi yawan kwanaki ne kwana 15 to saboda haka jinin haihuwa inda ba an kai kwana 60 ba to duk shi na shi ma wani lokaci wasu dalilai na sa ya dauke ya dauke ya dawo saboda wasu dalilai ko rashin lahiya ko wani abu daga ubangiji ana isamun wannan to sai mi eh ai addu'a go to Allah ya taimaka eh wani sati abinda za a yi karatu shi kuma yadda mace za ta sa sutura ta yi sallah gwargwaron abinda ake nema ga shari'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh